أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا القاسم مصطفى محمد سيما الحمد لله سعيد القصر وسمع الله الابتداء إن شاء الله كما يوم الصباح رانا نتمنى كي ننهج المراد اليوم على الشجرة za mu karanta hutuba ta 125 muhammad abu ya ce bin taki wa zalika ba da sama'i da amurin hakamai wannan kai ne ibn muhammad bin abu ya bashi wannan magana ya dangane da hukunci da bayan abin da yake abin da al'amarin su wanda aka aka mai ne kuma da aka da suka suka aikata yace inna lam nuhkimin rijala wa inna ma hakkamna al-qur'ana wa hadha al-qur'an inma huwa khattun masturun bayna ad-dabbatayni la yanqu bilisan ولا بد له من ترجمان وإنما ينتج عنه الرجال ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بين أن نحكم بيننا وبين أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الطريق المتولية عن كتاب الله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ورده إلى الله أن نحكم بكتابه ورده إلى رسول إلى الرسول أن نأخذ بسنته فإذا حكم بالسلك في كتاب الله فنحن أحق الناس به وإذا حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن أحق الناس وأولاهم به وأما قولكم وما سنقول إيه كانت بكرة من رجال الله أنا ترجمة tunda magana na da sautu suke da na yi kamar wannan wani hadar da kila ta mai tarjama wannan ko da kenan ya ce yayin da ya ji labarin al'amarin kakamai haka ya sa nan muhammadu abdu haka ya rubuta amma lallai ba haka ba ne wannan da hawarij ne ya magana yayin da su hawarij din suka nan ma aka ce wa zalika ba da sama'i da amur ba kamar akwai abin da amir mun ya faɗa bayan ya ji abin da aka nuna suka faɗa wannan amma wannan da hawarij raddi ne yake ga hawarij magana yake da hawarijawa lokacin da suka fice da suka je wannan naharwa aka yi gaba gaba da gaba da gaba da su sai suka zarge shi da wa'yansu zarge-zarge ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza to shi ne ya alfa musu daga cikin abin da suka ce me yasa ya iya hukunta mutane da sanin insha Allah muka zo wajen shirin za mu kawo cikakken magana amma dai wannan maganan ba wai da ya ji labarin abin da aka mai suke bai yana raddi ne ga hawarij ya ce ina lam nuhakkimar rijala don sun ce mashi ya hukunta mutane sai ce mu hukunta mutane wato mu hukunta mutane ba mu sa mutane masu hukunci addini ba sun mazare shi da cewa ya zai sa mutane su hukunci addini Allah sai ce ai ba mutane muka hukuntar ba wato muka ba hukunci ba ba mutane muka hukuntar ba wa inna ma hakamnar qur'ana mun hukumtar da alqur'ani wato ma'ana alqur'ani muka sa ya hukunci na fahimci magana alqur'ani muka sa ya hukunci a tsakanin mu ba mutane ba su abinda suke cewa ka sa da wani da wani ka yadda su hukunci a tsakanin ci ba su ne muka sa alqur'ani muka sa ya hukunci a tsakanin wa hadha alqur'anu innama huwa khattun masturun bayna ad-dabbatayn shi wannan alqur'ani rubutu ne wanda aka yi shi suturtacce ko masu tsatsara-tsatsara suturtacce tsakanin bango biyu dab da yake sukan yi akan yi arola akan ce mashi jild wani lokaci don sukan yi sukan yi bangon littafi da fata kindi a ƙarfa auren littafin kuma da takardu to sai a yi bango nan a ƙarfa bango nan a ƙarfa wanda akan yi da saboda akan yi da fata saboda haka lokaci ana ce mishi jin daga nan da muke ce mujallali mujallali na kama daga jin fata to tsakanin fatu biyu ko tsakanin bango biyu bangayen littafi bangon littafi shi ma aro muka yi da hausa muke ce mishi bango duk ma ainihin kalmar bango na gini wanda ake da toba da shi ne ake mishi bango to amma sai mu ce bangon littafi don aka yi shi da karfi wannan takarda ne kamar irin wannan an yi shi da karfan takarda tsakanin bango biyu bangaye biyu ga tsakanin shi ga alƙur'ani a ciki an suturce shi ce shi wannan alƙur'anin suturtacce ne tsakanin bangobi layan ɗugu da lisani baya furuci da harshe in ka ɗauko alƙur'ani ka riƙe sai ka je na magana kana ce maka ka yi kaza ka bar kaza baya magana rubutu ne a ciki in ka buɗe rubutu ne baya yin magana wala budda lahu min tarjama ba makawa gare shi ga mai tarjama ya tarjama shi binciken da shi baya magana ba zai ce shi kaza kaza kaza ne wani ne zai dukkan don da shi ya fassara ke ce ya ce kaza ne wa inna ma yanzu an hurja to mutane suke fassara shi tun za su ce to nan Allah ya ce kaza mai yake ne nan kuma Allah ya ce kaza mai yi wannan yake ne suwa suke yin wannan alqur'ani ne yake bada bayani to wasu mutane ne suke fassara shi saboda haka idan muka ci mutane su hukunci muka ce su yi da alkur'ani wa muka sa mai hukunci su ko alkur'ani idan muka ce ga waɗansu mutane ku yi hukunci da alkur'ani wa muka ɗora a matsayin mai hukunci su ko alkur'ani alkur'ani mun ce ne su duba alkur'ani kan su ƙetare shi amma mun ce ku yi hukunci yadda kuka ga dama da hukun mun ce musu ku duba littafi amma mun ce ku yi hukunci da alkur'ani mun ɗora alkur'ani a kansu kaga ko alkur'ani aka sa mai hukunci to shi alkur'ani baya magana mutane ke magana da shi wannan ma da anar umma ila an nuhakkima bainanar qur'ana yayin da mutanen nan suka kira mu akan mu hukunta alqur'ani a tsakanin mu lam nakun al-fariq al-mutawalli an kitabillahi subhanahu wa ta'ala to ba mu ne zamu zama bangaren da zai guje mu littafin Allah subhanahu wa ta'ala tunda su suka ce a zo ga alqur'ani mu sai mu ci musu a ba mu ne ya kamata mu ainihin da lokacin wannan wannan abu yana gina ga abin da ya faru a sifin da bangaren mu'awaya suka suka ga ainihin yaƙi ya kawo ƙarshe sun hasara har mu'awaya ya ce ma'amur bin al'amur na yi hasara ya ne da bara ya ce ai kyare ni kawai na san da ya ce me za ka yi ya ce kyare ni bayan ai rana na ne yau ni na san da bara ne ya ce wani ya ce haɓa ai ai don haka ka zo ne kuma ni na iya yau ba sai sa aka samu wayansu warkoki na alkur'ani sai aka sa a tsakanin masu sai aka ɗaɗa daga nesa ana yi hanguwa saboda suna yin takardar kwarar bangajejiya akan yi manya-manya wanda aka manna a cikin bango sauran mutane ce wata kwakwa da cikin shi amma takarda ce takarda a karfa kamar kwali sai a rubuta alkur'ani sai an manna shi a bango sai mutane su su zauna suna kallo suna suna kwanci to irin wannan ne suka sa suka daga daga ne za a yi hangowa alkur'ani suka daga suna suna faɗi da ƙarfi kuma mu zo ga littafin Allah mu zo ga littafin Allah to sun ci tun da su suka ce a zo ga littafin Allah to ba mun za mu ga bangaren da za mu ce a'a wa qad qala Allah subhanahu Allah ya Allah ta'ala yana cewa fa in ta ma za a tumfi shay'in farudduhu ila Allah in kun yi jayayya akan wani abu to kun kuma da shi zuwa ga Allah da manzonsa da manzonsa Allah ta'ala ya faɗa ga manzon in tsakanin ku ya kuyi kun kai jayayya me ka zama ka to ku komar da shi zuwa ga Allah da manzonsa to sai Amirul Mu'minin ya fassara ma'anan komar da abu ga Allah da kuma da abu yace farudduhu ila Allah anna hukuma bi kitabi komar da shi rigimar mu kenan yanzu a alƙur'ani da hukunci da littafinsa wa radduhu ila rasul an na'khudha bi sunnati komar da shi ga ga manzon Allah shi ne kuma mu komar da shi zuwa ga sunnarsa fa makam da yawan wannan magana za ka ji mutane suna ce wai malamai sun ce in ka ji wani malami ya ce ai ma'anan komar da shi ya zuwa ga Allah shi ne a aiki da jama'a ma'anan komar da al'amari ya zuwa ga su- eh, annabi shi ne komar da shi da su wai malami ne yake bayan to ga malamin malamai tuntuni ya faɗa yaushe wani malami zai ci mai shi ya faɗa wannan faɗin amirul mu'mini ne kuma daga wajen waye ji ku gaya mini da wajen manzo Allah khalas saboda haka malam in dai ka in dai ka kade wa inda kace ga inda ka ɗebo mu kasance kai ma mutane ce wannan ba ra'ayin wani bane ba wani ne ya ce ma'ana me ya raddi fardu ila ila Allah wa rasuli menene raddi zuwa ga Allah ce ni ina ganin to kai ne wani to kun ga wa- wanda amirul mu'minin ya ce to mai mai da abu ya zuwa ga Allah shine mai da shi ga littafin mai da abu ya zuwa ga manzo Allah mai da shi ga sunna ma'ana za mu duba me Allah ya ce shi ne mun mai da al'amari wa Allah Allah ya ce kaza sai mu tsaya in mu samu a alqur'ani sai mu komo to me annabi ya ce in muka samu annabi ya ce sai mu tsaya to mun koma zuwa ga mun koma da al'amari zuwa ga fa idza hukima bisidqi fi kitabillahi fa nahnu ahaqqu an-nas bi in an yi hukunci da gaskiya da littafin Allah mu ne muka fi cancanta sau- mutane da wani al'amari wato inda za a zo a duba littafin Allah za a ga cewa ba wata tantama wannan al'amari na mana ali da nassin alƙur'ani daban-daban wurare daban-daban daban-daban daban wanda wannan ayoyi daban-daban da wasu a ce wannan tana da wannan tana da wannan tana da daga sun amma amma sun fasa kamar inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون duk ɗauko tafsirin kowa da kowa da zai faɗi ta sauka ne a a gani da ji na mu- na na- na sahabban annabi da dama a ganinsu da jinsu cewa a- a- wani ya zo ya yi bara amirul mu'minin ya masa ishara hadisi mai tsawo a mahallinsa har manzo ana cewa zai ba wannan almajiri sadaka in lamunce masa aljanna sai kowa ya yi sai ali yana sallah sai ya ishara da shi da gorarsa a zurfa cewa ya zaya ko sai zo ce da sai ayata sai kuma ce will make them cin al'amarin kuwa wanda za ku mai kamar da shi ne allah da manzansa da masu ba da sadaka suna salwa suna rubutu sai manzo Allah ya karbi sai fuskoki su kokon kansa amma sun sani kuma duk yana nan ba duk za ka san ko tafsirin kowa da kowa da ke makata su ka rabu ko ko asbabar da zo duk za su ga maka na musu kokari su murga da fasara da amma ta kima su ba wani kuma za wa ga sunan ayoyi birjik kuma ya ishe ka koda ka baka ga kasarahatan ba ai ka karanta ma ata kuma rasulu fa hudu wa man aqum anhu fantahu to a ke shakkan ya daga hannun ali ya ce ban kuntu maula wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lakum al-khiyaratu min amri bayan Allah ya ya yanke hukunci manzon sa ya hukunci wani bai da zaka to ta yau kace man to ya aka yi manya manya masahabai suka za suka yi zaɓi bayan kuma Allah ya yi manzon sa ya yi suka kauce mana Allah da manzon suka yi sai ce to wannan kuma ka tambaye su in ka ga su amma ba business mu bane abin cewa shine ba a kauce ma abin da Allah da manzon ya yi shi ake kuma ko kowa ya in ya kauce ba shi ya ansa in kuma kana da tambaya ka tambaye shi in Allah da Allah ya yi amma tambayan ya kauce ko bai kauce ba kowa ya shi shi ke nan ya ƙare komin girman shi saboda ka inda al- inda alƙur'ani za a ɗauko a karanta to na hannu a wulan nasu bi mun haƙo- mu- na hannu a haƙƙun nasu bi mu muka cancanci wani al'amarin da da sauran za ka wace ai wannan ai ali ne wannan ba wata tantama kuma in aka koma suna fa wa in hukuma bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fa nahnu ahqqu an-nas wa awlahum ay ya qala da awlahum to mu muka cancanci abin nan mu ne kuma au da aula da haqqu da za mu za mu cancanci mu ne mu ne da wannan al'amar namu ne in an koma sunna rututun sunan kuma ga su in dai alkur'ani za a duba a fassara alkur'ani wane ne da shugabanci bayan manzan allah in dai alkur'ani za a yi in kuma sunna za a bi wane ne wanda annabi ya daga shi in wani ya isa ya ce ya daga so wa hannun wani ya ce man kuntu mulawa ba a za qur'an mawla wani ya isa kuma wani ya isa ya ce mana manzo Allah ya ce fulanun ma al haqq wal haqq ma fulan wani in ya isa ya ce mana manzo Allah ya ce ku zu dinakum min fulanin ba wani ya isa ya ce mana manzo Allah ya ce alamatul imani hubbu fulanin ba wa alamatul nifaq bughd fulan ba alai ya sunna ru duk kuma sun rawaito a littafin su wanda ka inda alqur'ani za a duba in kuma sunna za a duba ba wata tantan a tun farko ballantana ma yanzu da wai ma'awuya ne a tun farko muke batu balantana na hika in ne ba in ma in ma kanikawa sun sa su fara sun kwanke maka kai sun ɗauko guduma sun samu wani noti sun buga maka a kunnin gara sun ɗauki wani kusa sun nana maka a ido kana ruwan ido to duk in sun maka wannan duk baka gane na farko ba ya aka yi kuma har yanzu baka gane ma mu'awiya ba da ali za ka fitar da shi a wani matsayi daliki dan daliki wanda ya musulunta wata hudu kafin manzo Allah ya rasu shine kake kake wani bashi da farkon musulunta da ittifaqin duk masu waya da kuma farkon da ya sallah da annabi mijin yarsa uwan ƴaƴan uban ƴaƴansa sai tsayar rahama wa imamai guda wanda duk kana da duk kasu sai sai ya dace ba da halijan bid'atul mustafa take da wanda duk gasu nan gasu nan duk to ina kai kake kwatanta shi da dan hindu maci magatsiyan hanta ta ina in duk idon ka ya rufe a na farko yanzu ya aka yi rufe sai dai in da ka sa spana an kwance ka ba shi kenan ba haɗa maka in ka na kawa sun kwance kana to shi ne ya ce to in dai alkur'ani da suna ba wani matsala to wa amma qaulukum to wannan nazo za ka irin wannan wa amma qaulukum kun ga wannan radi ne yake musu wa amma qaulukum lima ja'alta bainaka wa bainakum ajalan fitaki amma inda kuka ce to me yasa ka sa ajali tsakaninka da su a hukunci lokacin da suka ce a kawo a bikin koma a lokacin ake in yadda koma ga alƙur'ani sai suka ce to mu kawo mai hukunci ka kawo mai hukunci suka shi ma'auya ya ce ga mai hukuncinsa amur bin al'as ali ya ce shi kuma abdullahi bin abbas su su ash'as bin qais suka ce ba su yarda ash'as bin qais ce san baya za a yi da dan uwanka ba quraishi ya zama dan gidanku ya zama shine da yake ya ce to shikenan in dan gidan na da yake ne ashtar malikul ashtar ya yake suka ce a'a mularawa kenan amr bin al-as ba mulare ashtar ma ba mulari ba za mu yi dan mularawa bai su kuce ya ce to yadda kuke so dama na ce mu karko hukumci ku muka ce na ce yaudara ne ko ce a yi littafi na ce to mu je a yi a littafi to suka ce abu musa al'ashari shi kuma abu musa al'ashari wa shi dan ba ruwan shi wa shi dan ba ruwan mu ba shi ma a wurin yaki shi bakin da ne ba a share ne kabilan yaman shi ba yaman ne ba ba mulare ba to shi kenan sai aka zo aka ce to me za su yi su aka ce su duba littafin allah in sun ga mafita su ɗauka in suka duba ba samu mafita a littafin allah ba su duba sunan manzo allah in sun ga mafita su ɗauka da suka zauna ba aya da suka duba ba hadisi da suka tun farko a ƙarshe ba ayan Allah da aka kawo ba kuma hadisin da aka kawo suna zama amru bin as ce mu abu musa ka bi ma'awiya ka shi abu ma'awiya mai kyau zai mai zai iya baka ma gwamna shi kuma abu musa ya ce "Mm, mu za- mu raya gidan umaru kowa ya san umaru mu raya gidan shi mu ba ɗan sa wani ya ce "Eh, abu so shi ne abin da ka yi zuwa ƙarshe ƙarshe ah, amru ya fito da wani dubara wani yaudarar shi ke nan abu musa ya yarda to shi ne zai ce to shi ke nan wai mu tuttuɓe shi ne sai mutane su akwai da su gada ma sai ce sai ta ce ce ya duba da shi kuma ce to shi kuma ya maida ma'au ya ka ce "Eh, ya ga to ku gaya min wace aya aka karanta wace aya wani hadisi aka duba alƙur'ani aka ce mene alƙur'ani yake aka duba hadisi aka ce mene mene annabi yake ba ko ɗaya to shi kenan to shi kenan kaga an hukuntar da alkur'ani in mutanen ba su yi amfani da alkur'ani da hadisi ba laifin wane ne yawwa su ba su ne ba su aiki da- amma abinda mu muka ce su yi aiki da littafi ba mun ce su ne duk abin da suka rama su mun ce su duba alkur'ani ne su duba hadisi sai ba su yi ba saboda kaga mu mu masu mu muka ce mu hukunci mun ce su hukunci da littafin Allah ne da hadisi manzo Allah da sunnan manzo Allah abubuwan mu muka ce musu to kuma sai kuka ce to me yasa ka ta ajali lokacin da aka to shi hukuncin nan take ma sai a ce a a ba da lokaci a duk a yi nazari sosai sai aka yanka musu ajali mai tsawo kun san hukuncin nan sai da aka yi wajen shekara ana yi ba nan take aka yi aka gamu su yi ta su yi mitin su taki su sake koma su tashi su sake- har dai ƙarshe suka aka ce wasu wai wai an bada na wasu ya ce an gamu ya nada ma'awo amma an shekara to shi kenan sai ce to suka ce to me yasa ka ce musu ba nan ta nan zage su su gama mana to ga raddin da ya musu inda kuka ce me yasa na aji ajali fa inna ma fa'altu dhalika li yatabayyana al-jahilu wa yatathabbata al-alim na yi wannan ne domin jahili ya bai abubuwa su bayyana masa ya ta bayyana jahilu jahili ya bayyana ke da shi akan su jahili shine fa'il jahili ya bayyana masa kenan al'amarin oho da in bai gane ba kaga aka zo kaga yanzu ko da aka yi abin nan in mutum yana da hankali zai gane cewa to me aka ce a yi an ce a yi hukunci da littafi da sunna to me aka yi la kitab wala sunna to kuma wa ya tazabbata al'alim wanda ya sani kuma ya ya da ya dake ta zai zai an yi ne don alizamta ma kowanne hujja kowanne ya ga ma wanda ya sani ya- ya kafa akan ilmin sa ya ga cewa zai ga ya ya ma dada ya ne wanda bai sani kuma ya sani shi yasa na aje amma in nan take aka aka gama ba za a gano wala allallaha an yusriha fi hadhihi hudnati amra hadhihi kuma nayi wannan ne mai yiwa Allah ya gyara al'amarin wannan al'umma ta wannan hudna hudna shine sasantawa ainihin eh, ya samu da da- da- hu- kalmar hudna daga sauki ya samu sassauci wato ma'anansa sasantawa wannan mai yiwa Allah ya ya gyara al'amarin nan ba wannan sasantawa aka zo na ana tattauna wannan ya ji wannan ya ji ra'ayin wannan yau mutum kan ce ai wannan uwa ne wannan sassan yake inda alkur'ani ne ka alkur'ani ya ce kaza in kuma hadisi ne ga hadisi ya ce kaza kaga za a mai yiwa kuma ya zama maslaha shi yasa na ce to kar a yi nan take a gama a ba da lokaci wala tu hadda bi ak- bi- bi akdamiha ba za a ɗauki al'amuran al'am- a wannan al'umman kenan kazmin kazma shine ainihin wurin da ake gintse kamar kazumi na ragai haɗa fushi wato waje daidai wajen makogoro inda aka yi kamar an ce kazumi na ragai kamar mai haɗa fushi kamar ya ya ya kwakwaɗi wahalan haɗe shi ya riƙe shi a nan bai bar shi a fito ba kaza idan fushi ya ɗago kamar zai sa mutum kila ya firzar da shi daga bakinsa kila ma ba baki ba ma har ya kai hannu to amma in yi gintse shi a makogoro sai ya aza da shi ya hana shi fito to saboda haka mahallin kazm ina ne mahallin kazm makogoro wuya to sai ce ainihin ba za ka roƙi al- wannan al'umma da aka zami ha da ainihin makogoranta ba za a sha ita a makogoranta ba an warware matsalar kenan ya fita ya fita sarai maimakon nan take a sha wayan al'amarin sai muka ba da san lokaci domin ya warware kowa ne fahimci ne ake ci فتعجل أن أن تبين الحق ونفاد وتنقاد لأول الجنان وغي لقالوا الغي ya zama an yi gaggawa ga bayyana gaskiya ya zama kuma an ja al'amari tun a farkon bata gayyaci shi ya zama tun shi shi da aka yi na farko ya zama an ja shi ya ci gaba to amma aka ba da lokaci ba a yi gaggawa ba sai ainihin a fahimci me ya gasa wato wanda yana da faɗin hikiman dalilin da ya sa ya ce a aje lokaci kar a yi nan take tun da ke a lokacin akwai wannan fushi da irin da zafin rai da ana wani aka ce nan take a yi a gama in aka yi hukuncin ma aka ce to an yi hukuncin sai aka ce wani ne da shi kuna tsammanin mai za a ci gaba da yi za a ci gaba da yaƙi ne kuma amma aka zauna aka zauna a hankali aka yi aka su bai yi wa hankali ya kwakwan yi hankali ma lokaci kamar idan ana ɗan yin rigingimu aka gyara shi da cewa to a ɗan a ɗan farko dai a tsagaye ta wuta sannan a ajiye kwamiti ya ciki yana da cikin abin da suka ci ainihin idan idan wa'yansu rigingimu suka tashi sai a ce a yi wani kwamiti ya bincika to yakan ja lokaci sai kowa ne tsaye na sauran kwamiti sai sai duk fushin ma ya kwankwata amma in nan take ne aka ce yanzu a yi manyan yanzu sai a ci gaba inna afdalan nas inda lahi man kana al-amr man kama al-amr bil haqqi ahabba ilayhi wa in naqasahu wa karafahu min al-batil wa in jarra ilayhi fa'idatan wa zalim wannan kuma amirin ya ƙara wani fa'ida da mutane da jini a farmata ya ce ainihin wanda mafificin mutane a wajen allah shi ne wanda aiki da gaskiya shi ya fi soyawa gare ya fi soyuwa gare shi wato ya fi son aiki da gaskiya wa inna ƙasa wa karfa ko da ko ainihin aiki da gaskiyan nan ya tauye shi ya kuma sa mashi bakin ciki ko takaici shi ne amma aka kira bala'i ko masifa ma karifa karifa a ce karifa babban masifa ne karafa hu ma'ana hazano ko ishtar da alaihi gaba wato shi wanda allah ya fi so shi ne wani mutumin da shi yake aiki da gaskiya ko da wannan abin ba daɗi ko da ransu bai masa daɗi da shi kuma ko da ya tawaye matsayin shi amma dai gaskiya ne sai aiki da wani wato wato gaskiya ba lalai ta zama yadda ranka ke so ba ko ta dana rama yau mutane ba sukan sukan kasa gane menene ake nufi da haka haka shi ne abin da yake daidai a wajen Allah ba abin da ya maka daɗi a ranka ba wanda ya zama ya dace da muradin ka ko ya ɗaukar me ya gaskiya a wajen allah kaza ne to amma wannan an bi gaskiyar nan kai za ka rasa kaza ko kuma abin da da ɓata rai amma shi ne gaskiya a wajen allah to wanne za ka yi abin da ranka ke so kuma wanda ya baka matsayi amma a zo a sa sa wane ne ya fi cancanta da wannan matsayi sai a ce wane ko wane wane na so amma sai ya ga cewa aka duba lalle cancanta bisa littafin allah da bisa annabi wane akwai bisa annabi da kuce wanda ya shugabanci mutane alhali ya san akwai wanda ya rije a bayansa ya haɗanci allah da manzansa da mutum wanda ya yi shugabanci a umar musulmi alhali ya san a bayan shi akwai wanda ya cancanta ya haɗanci Allah da manzansa da mutum wucewa gaba alhali ka san akwai wanda ya fi ka in ko ka yaka nan ka yi ha'inci da Allah da manzonsa da manzai to ta yi kana son shugabanci amma an zo za a yi amfani da gaskiya ba kai ne a wura da shugabanci ba sai ka zama bayan da daɗi a ran ranka ya so haka ne ko kuɗi amma dai haka Allah ya haka ya fi dacewa bisa hukuncin Allah da mutum su zai gaba wanda fi so wanda wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine wanda aiki da gaskiya ya fi soyuwa mashi ko da ya kamfane darajar shi ko da ya ɓata masa ya fi mashi minal baɗini fiye da ɓata ko ƙarya ko ɓarna wa in jarra ilaihi fa'idatu wazaba ko da ko ya kawo mashi wani amfani ya kuma ɗaukaka matsayinsa ya ƙare shi wato idan wannan abin wannan abin ba daidai bane amma ya tsaba ka matsayi ko ya kawo maka wata fa'ida kamar ya jawo maka mukami amma kuma ka san ba ba na ba haƙƙin ka bane wanda wanda aiki da gaskiya shi ya fi soya masa fiye da aiki da ƙarya ko da ƙaryan ta amfani shi to kaka nan wanda Allah ke so shi ne wanda ke son gaskiya ko da ainihin akan abin ya rafke shi amma ba wanda yake a in abu ya kawo mana amfani ya amfani ya kare ni ok shi ne daidai bai amfani da ya tabbare ne ya bata mana rai ba da ne ba to wannan iblis ne shi ne shi ma iblis abin da yake ya duba ya ga cewa kai kai kai ne Allah ya ce ka shi jira na ya shiga da ne ba ba ko adam da wato an kyaye ko wato rafa wato shi tun da sujadan Allah ne ce a yi to amma kuma in ya yi shi ne babba ko adam ne babba ko aka girmama iblis wanda ya sujada ko wanda aka yi ba to sai ga cewa ba dai shi ƙara ne tun da dai ba shi za a yi to an dai ƙin su to wannan kun bai sa ya sami matsayi ba wannan ma abin da amiran yake cewa ko da abu zai kawo maka amfani kuma ya ƙara matsayi ya ƙara ya ƙare da wani abu kan iya baka mukami ko ya ƙara maka dukiya amma ba daidai ba to sai ka bar shi ka je zuwa ga gaskiyar da ko da tan ƙure ka ta yi ko da ta tan ƙure ka ne ta kuma ɓata maka rai فأين يتاه بكم tai shine makuwa ina ake ɓanganiya da ku ake kaɗa ku ya ake kaɗa ku jijjira ku ina aka tafi da ku wato mana tai shine makuwa ina mai ake makwantar ake juya ku aka asara ba ku aka da ku gabanin gaskiya wa min aina utitu ta ina aka zo muku ga abu a sarari ta ina aka kullo ku na ko ai abu ga rudi ake birkita ku kasu su wa'annan su hawari bayan da aka yi wannan da aka yi takib din nan sai suka ce to shi kenan aliya ya ya bace a bar gaskiya ya zai yi da ku cikin abubuwan da suka ce za mu karanta insha Allah cikin abubuwan da suka ce ya zai yadda ya hukunci a addinin Allah a sa mutane su hukunci a addinin Allah shi ne ke cin ba mutane muku sa su hukunci mun ci a littafin Allah ne da sunna annabi su za su hukunci amma su littafi baya magana mutane suke maganantar da shi kuma hadis sunna annabi shi ma baya magana ana maganantar da shi saboda haka an ce musu su su duba littafin Allah ne su ga menene ne saboda haka kaga an hukuntar da cikin abin da suka ce kuma shi baya ga wannan ce wai ma ya zubla wai ya kafarta kuma ya share sunan amirancin mummune a kan da sunansa haza ma tsara hadiki aliyun amirar mummune mu'awiyata bin abi sufiya suka ce sam sai dai goge ya ce sa sunansa da nan babansa kamar da suka mamu kamar da suka ma'anin ce ali bin abi talib ya ce da masa ka amir mun ka yi ka an zalunce share share wannan ka sa sunan ka da na babu kamar ra'awo da bi aka suka gama annabi da mun san kai manzo Allah ne muka zo muka yi ka an zalunce share wannan rasulullah da kawo sunan ka ya ce ya share ce haza ma sala bihi muhammad bin abdullah al-quraishi ko kuma shugaban su ma lokacin shugaban su uban ma'awiya ne ko kuma ce mijin uwarsa shi shugaban quraishawa mijin uwar ma'awiya abu su biyar yace hada masala bi muhammad muhammad bin abdul al muawiya bin abi bin aba aba muawiya aba sufyan bin harb wa wa amr bin suhayl wa amr bin suhayl su cewa wannan to wannan shi ma sun ce mishi me yasa ya share imaratul mu'minina daga sunansa shine amirul mu'minin ya sa da yace to ko ya shakka ne ya shakka cewa ko shine amirul mu'minin ko ba shi ba kuma yace ku duba ku gani in ni ne na cancanci wannan in yace ku duba ku gani in mu'awiya ya fi cancanta da wannan ku ba shi in ni ne na fi cancanta ku ba ni suka ce a ashe baka san kai ba ka fi cancanta ba kana shakku duk dai musu rabi za su san za mu karanta a ƙarin bayani bayan karanta wannan kuɗi ba dodocin abubuwan da suka ce ni ga sunan hada ga sun daban daban daban daban to shi ne yake masa rabi ce to shi in aka ce a hukumta gaskiya to akan bi abin da gaskiya ta ce ba abin da ya yi mai mutum daɗi a rai ba mutum yakan bi gaskiya ne ko ta ɓata masa rai ko ta tauye shi kuma yakan bar ƙarya ne ko ta amfane shi kuma ko ta ƙara masa gaskiya shi ne ke cewa to ina ake baganiya da ku ne ake kaɗawa ina kuma aka zo muku ne ista'iddu lil masiri ila qaumin hayara anil haqqi la yusir ku shirya ya zuwa tafiya ga mutanen da suke suke ɗimuwa hayara ana kasance su masu ɗimuwa ga barin gaskiya ba su ganin gaskiya wato ku shirya a je a yaƙi wancan mutanen da suke ɗimuwa ba san me gaskiya ko ya aina ne ake kaɗa ko ne a kawai amma kuma gane inda aka zo muku a shirya a ji a yanki wancan wa muza ina birjau wanda suke ainihin muza ma'ana ma'anansa a garahu muza ina birjau la ya adalo na biyu wanda suke ainihin masu wanda jawar shi ne zalunci wanda zalunci shi ne ya zama ya dira masu wanda shi suke aiki la ya adalu ba ya ba su yin adalci la ya adalu bi ba su yin adalci da haka suna yi da jawar ko kuma la ya adalu na bihi bihi la ya adalu na bil adal ne ya kamata la ya adalu na bil adal ba sa yin ba sa aiki da adalci jufatin anil kitab busassu jab jab jab shi ne kakkausa kausasa sun kaushi zukatun sun kanta gaba da gaskiya ranar kira gaba da littafi jufat ba su san littafi ba na amta yau suna karanta amma dai ina ba dai fasarar shi me Allah yake cewa ne me yake nufi da wannan ba shi ne da nufi menene maslahan su kawai waye zai zama sarki ya sami mukami ya ci duniya ji daɗi ya ramon gaya kan abin da annabi ya tunda annabi ya fi karfin su ya fi karfin iyayensu ya kafa addini da ransu bai so mutu yau za su rama gayya to shi abin da ya dame shi shi ba littafin Allah yake fito ko suna ne su wane ne wai su ake nufi da wannan su wane ne wayannan hayara anil haq la yusiruna su wane ne ma'auya da mutanensa ma'auya da sahabbansa musa ina bil jawri la yadurna bi suni jufatin an kitab ja shine musashi jufa wato kausasa galizin ja kausasa gaban sabu sanin kado nukubir an tariq fadararru gabanin tabar hanya sun faɗa da daga hanya ba su ma an tun bi wasiƙatin yi ulaƙu biha to sai kuma ce da kuma su dai duk abin da ke ga masu suna da gai shi ne wace ma an turo ki ake da rakuna to ko ba ko ne mutanen da ake amintattun da ake riko da su ba wasiƙa ami- wasiƙa daga nan ne aka samu wasiƙa da ake ce ma wasiƙa abin da aka uh, rubuta don amintacce amintacce abin a rufe ba sai wanda aka rubuta ma zai gani shi yasa ake ce masa wasiƙa amma kalmar wasaƙa asalin shi ainihin ɗauri ta mau ne kalkurotul wasaƙa igiya karba na kai to ainihin amma in ana amfani da shi a ma'anan aminci ku ba ku ne amintattun da ake ra- dogaro da ku ba dogaro da ku ba ku ne ainihin kamar kamar igiya idan za ka hau za ka hau kan tsauni da aka masu sa iya nan su kai sun tabbatar da yana da ƙarfi kuma ko kuma mutum yana ba yana cikin rijiya za a sa mashi igiya ya kama ya fito ba sai ya ɗan ji ya tabbatar igiyar lafiya rawa ya tabbatar kuma an ɗaura ta saba a kan gungume gungumen kuma ya je inda gefe da gefe na rijiyar lafiya rawa ya ja ya tabbatar sannan ya kama ya fito idan igiyar ta lalabuwa ce in ta tsinke ba kaga zai so mai aiki to kaga to ba ba ku ne igiyar da za a dogara da su wajen wajen ba ma'ana ba ba da ku ku ba ku ne irin mutane da ya ra aminta da da ku wajen taimakon mutum wala zawafir izzin yi ta samu ilaya ku kuma ba ku ne zawafir jam'in zafira zafira kuma yana nufin zafira zafiratun rajul ansaru ba ko ne mace makanin izza wanda za a bemi katanguwa da ku ba ko ne irin wanda kai kamata a ce da ku ne mace makan da za a sami ɗaukaka ba wato shi amirul mumin ya kamata a ce tare da shi a wanda suka san shi waye suka san darajarsa suke biye da shi abin takaici sai ya zama da mutuwar mutane saboda abin da ya faru tun bayan rasuwan annabi su sun ɗauka ana sarauta saboda kowa kuma ɗan gidansu ne ke so su kamar yadda suka yi a shura turan da kowa kowa ne yana goyon bayan ɗan gidansu ne sauran jama'a sun barbazu kwarai sha'a kowa ɗan gidansu ke so amma mun kai yadda kamar yadda ake sarauta yanzu na gargajiya in sarki ya mutu wane ake samu a na ƙasar wanda ya fi ilimi wanda ya fi tsoron allah wanda ya fi riƙon gaskiya kowa ɗan gidansu yake su kowa ɗan gidansu sa ce wani ɗan gidan mu su aita lalawa ne kowa mai ne a bashi ya fi dai ɗan gidan wani ɗan gidan mu kawai sauran kuma in ba mu da gidan ku a ciki a ba wa ne za mu samu an Allah ba ku misali wani in aka ƙarshen ta zai samu gobe har gona ma zai ce na shi ne sa wa za a bashi in an bashi ne kuma za a samu wannan abin da ya koma kenan a shuka aka ɗauki shugabanci bayan manzo Allah daga wanda yake tunanin shi zai shugabanci sai wanda yake tunanin gara wani din shi ya samu amma mene me me gaskiya a kitabu suna bashi wannan kuma shi sai zama ko da amirin mumini wai a subar mutakin wa aidar gurar muhajjali ko wasiyar rasulun rabbil alamin khairu khalqillahi ba'da nabiyillah sai zama su ba abin su suna kallon sarauta ne kawai suka zo suka ga cewa ka gama wani irin rabo wai kowa daidai wa daidai har da talaka a ce ina na hakimai ina na dagatai ina na masu ƙwangani ina na mutanen gari a ce duk daidai wa daidai ake raba kayan nan da wajen ma'auya ne ai babban mutum babba ne wani ɗan wani nasa daban yanzu nan har da wancan tsohon bawa din wai tare da hafi tare duk ɗaya ne gaban amirul mu'minin sai a raba daidai wa daidai kawai da shi sai ce to su abinda suke nema kenan su shugaban duniya suke ne su samu su ba suna neman ina ina ne mafita ba ana ta kaɗa su kamar waɗansu irin shanu kamar shanu ko awaki shi ne ke tsayanawa ya tahu duka ya ake kaɗa ku ne haka ومن اين اوتيتين aka zo muku ta wace kofa aka zo muku an zo muku ta kofar gaskiya ne aka ce muku ga abin da annabin ku ya ce ba ta wannan aka kofa ne wani ne zai sami mukami mu samu kawace labisar kusha shurarar harbi an to ku ne munanan masu hasa wutan yaƙi ku hushashin na ra'o shi ne abin da ake kunna wuta da shi in an ce hushash jam'ar hash akan ce hashen nara ma'anansa auƙada wato ku ne miyagun masu hura wutan yaƙi uffin lakum laƙalla itumin kumbaraha tirma uku kama uku tir kama kalmar zargi ne kamar ka ce tirna wasu tirma ku na haɗu da tsanani daga bara na da itumin kuma na gaji da ku tsanani abinda kuke mai yaƙi sun gasa mamirin wani zuciya ba kaɗan ba kamar mun sha karanta inda ya kamar da nake cewa su wa'ancan mutane sha suna biye da shugabansu a kan ƙasarsa ni kuma kun ku biye a kan gaskiya amma su suna biye da shi a kan ƙasa saboda ta sha ba har ƙulubu su ma irin wannan irin wancan ya kamata su je yawon unadikum wa yawon unajikum daga wannan maganar gaskiya maganar shine sharifa rari ya cakuɗa maganar ne gaskiya wannan ƙarshen maganan wani ɓangare ne na wata magana domin wancan ma'arka ɗin hawarij kamar ya yanke sai ɗauko wata magana kuma ya ɗora tunda shi wani lokaci kan jajjauna kalmomi in yi mishi daɗi shi balaga yake duba sai sa mai sa da masu littafin suna najir balaga to mu ko gara ba muka nemi darasin ne mu san mu ji darasin kaɗan ne muke ɗanɗanon zaƙin balaga yawon unadi kuma yawon unaji ku wata rana in kira ku wata rana in gana da ku ni da kira in kira ku wata rana in gana da ku wata rana fala a hararu sirkin inda ne da wala ikhwani fiqatin inda na ja ku ba ku zama ya'ya na gaskiya a wajen kira barin da na kira ku ba ku zama ya'ya ya'ya sabanin bayi ya'ya na gaske aka ce ai wannan ɗa ne ya tabbata ɗa ma'ana ainihin yabo ne ya yi halin ya wuce ke ba ku zama ainihin ya'ya na gaskiya a yi kira ban aka kira ya'yan gaskiya ake ku zo ya zuwa kaza za su ce na mai amiru zaba mu a rar su ke wala ihwanu sirkin inda naja wajen kuma ganawa ba ku zama abokin za ka gana da mutum gane ko ka keɓe me kake gaya masa in kun keɓe asirin to idan ka gaya masa asiri zai ka ce mace kaci kaci kaci sai ba ka shawara mai kyau wanda za a yadda ke gan sai shi kenan kuma ka san asirin ka rufe ba wanda zai ji amma idan wani ɗan ƙarshe sai ba ka gurgu wanda ba ne zai rufe ce kun ji abin da yake ba ai kaza ne a sai ya faru to abokin gani kenan ba abokin asiri ba ke kuma ba zai baka shawarar arziki ko kuma ya baka je ya kaɗe aini na ba shi shawara ya kaɗe duk a ci a kai ba ku zama lokacin da na lokacin da na kira ku ba ku zama 'ya'ya na gaskiya wajen ansa kira lokacin da na gana ku da ku ba ku zama kuma 'yan uwa amintattu wajen gani ba saboda an gana da ko yanzu nan za a ji asirin ya to ya kan abin da sharifar ri ya ɗanyen ko mana ke nan daga amma lalle da jone-jone a maganarsa domin goshin maganan ya bambanta da ƙarshensa ƙarshensa kamar ba hasatan ga khawariji ba ne amma farkon maganar da khawariji to shi kenan yanzu lokaci ko ya ɗan ƙure amma dai bari in fara bari in fara karanta mata yassara na bayanin wannan magana saboda ko da ba mu ƙare ba ma ƙare wani lokaci wannan zance na amirul mu'minin alaihi salam a matsayin kafa hujja ne ihtijaj shi ne kafa hujja ne akan khawarij yayin da suka yi mashi suka musanta mashi tahkim yadda da mahukunta da mahukunta su hukunci tahkim wani lokaci an ce mai tahkim ko hukuma mun sha karo da wannan kalmar ko hukuma ma'anan su sasantawa ma'anan hukuma ke a wannan kuma aka ce mishi takib duk dai ɗaya ne wato a sa wa yansu mutane ya fito daga faɗin Allah ta'ala fa ba so hakaman min ali wa hakaman min aliya in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum to daga nan wannan abin da masu hukunci suka haɗu suka tattauna ta hukunci ake ce mishi amma ma'anan sa sasantawa abin da yake maslaha to shi wannan aikin da suke shi ne ake ce mishi hakim ko hukuma hukuma yana nufin sasantawa kamar a mutum wani abu ya a tattauna ya ce to ya yadda a yi mishi kaza shi ke ya kyale ba sai ya je kotu a yankin da mishi haƙi ba amma mutumin mai ne mishi kaza shi ke nan dai kyale sai ya masa to a ce sai a ce sun sasanta a wajen kotu ko masu kai ƙara kotun su su je su ce sun janye za su sasanta a wajen kotu to shi ma ana ce mishi take ba wai zartar da hukunci na kotu ko ba lura ba ana ce mishi hukuma ana ce mishi take ana ce mishi sulhu ana ce mishi sunanaki da ban isqadul haqq ne ne ga sunan da sunanaki duk sulhu ne to yayin da suka musanta masa wannan takil din kuma a baya mun yi magana cikin irin wannan yadda dangane da ya hukunci ne kasance mun yi dogon bayani ba sai mun karanta wannan ba a cikin tun hudu ba ta talatin da biyar mun bayyana yadda ainihin aka yi na dan kawo muku a wajen amma a baya mun karanta tun a koriya sanda dogon bayanin yadda aka yi hukunci da kuma karshen yadda su abin da kuma yadda su hawari suka fita mun karanta ma hamma da yakin na harawa to haka ma a hudu ba ta 35-36 domin karanta a 36 mun karanta hujjojin da ya kakkafa musu domin mutum ya duba da tattafe biyu da manaƙib na ibn shahar ashu yana da koda yana shi elektroni zai gani akwai manaƙib na ibn shahar ashu cikin jimlar da tattafe da kuma mutum yana iya dubawa insha Allah manaƙib na ibn shahar ashu da kashfar goma na Ali bin Isa al-Ardabil duk zai ga wa'annan sa'ilin nan kuma akwai ɗabarasi a aiki ɗinsa za ka ga hujjojin amirul mu'minin a kan kawarij daban-daban za ka gani a hujjojin amirul mu'minin a kan suwa ne za ka ga hujjojin shi a kan kawarij to na wannan za mu karanto shigen abin da ke cikin ihtijaj na ɗabaras amma da ɗan bambancin ruwaya an ka duba na manaƙin da kashfin gumma duk ruwaya ɗaya ne sai rika ga ɗan ƙarin kalma nan da rashin wata kalma a can in ka karanta duka za ka tattara jumla to cikin ihtijaj na abras ya ce an ruwaito ce amirul mu'minin alaihi salam wannan na abras muke karanta me ke faruwa da wannan sauti ne ke ta ana ana yi ana taɓansa ne ko ko wata waya take yaɗuwa da wani wuri amir mumin alayhi salam ya aiki abdullahi bin abbas zuwa khawarij amma a lokacin da aike shi kamar da ce yana ganin ibn abbas din da su hawarij din yana kuma jin abin da suke cewa duk da yake shi shi ibn abbas ne ke magana da su amma shi ma amirul mu'minin yana wurin yace yi magana da su sai suka ce ma ibn abbas inna naqamna ya ibn abbas ala sahibikum hisala kullaha mukaffira mubiqa tad'u ila an-nar ai a cikin idda zaka wai mu mun ki in suka ce ibn abbas da sahibukun wato sai sun bi da kansu ba ce sahibu na sahibukun ma'ana sahib anan sahibinku ma'ana shugabanku abinda muka ki daga shugabanku abubuwa ne daban-daban duk cikan wa'annan abubuwa mukaffira mai kafirtawa ne kowane ɗaya tana kafirta kuma mubiƙa mai halakar tad'u ila nar duk suna kira da zuwa bauta wato abubuwa da yawa da ya aikata shi shugaban ku suna nufin amirul mumin abinda shugaban ku ya aikata daban-daban wanda muka kiyasa muka balle ya aikata wasu abubuwa waɗanda suke masu kafin sarwa wato duk sun kafin shi sannan kuma masu halakar kuma duk suna za su kai ga wuta shi yasa mu mai kyau amma a wani ha suka gami kaga na farkon na farkon abinda muka ki fa innahu maha ismuhu min imratil mu'min ya shafe sunansa daga amirancin mu'min thumma kataba baina wa zalika bainahu wa baina muawiya sani ya rubuta wannan tsakanin shi da muawiya fa idza lam yakun amirul mu'minina wa nahnu al mu'minuna falasta narda bi an yakuna amiran in ba shine amirul mu'minin alhali mu ne mu'mini to ba mai zai zama amirul mu'minin shi amirul mu'minin matsayi ne babban gaske ba na'am ana ce ma mutumin da ya imani da Allah da manzansa ana ce mishi mu'min wannan kalma ce mustala a wani islahin kuma ba za a amfani da shi duk islahi na iya canzawa a wani babi aka je wani babi duk wanda ya ce amantu sunan shi mu'min abin da ya ce aman billahi wa kuma rasuli sunansa ne ne mu'min to amma kuma akwai wani ma'ana na imani wanda da rashin alƙur'ani ya nuna wani ma'anan kuma daban a wurare da daman Allah ta'ala ce ya yi waladin amanu yana nuna duk wanda ya furuci da manzancin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma a wani wuri kuma ya ce ƙarfin arabu amanu yace kullum ballam tu'minu walam walam bal qulu aslamna walam ma yadkhul al-iman fi qulubi kaga anan sai aka bambanta tsakanin musulmi da mu'min kuma a gocin suratul munafiqun idza ja'ala ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wa wallahu yashhadu innaka la rasulullah wallahu wallahu ya'lamu yashhadu innaka wallahu wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun to kaga wayannan da suka zo suka ce amanna me za a ce musu mu'minai amma da wannan ayan mai ta ce mai ta kira su munafukai kaga munafukai sun shiga cikin mu'minai ke ko kaga a cikin a cikin mu'minai akwai munafukai ke to amma kaga munafukai tambaya mu'minai ne amsa ko to saboda haka shi amirul mu'minina a ainihin ma'ananta ne na ma'anan imani sosai na haƙi shi ne jagora to shi ne wa'annan suka ce mu ne mu'minai kamar yadda sarakuna sai ana ce masu haka nan wai amirul mu'minin sauran sarakuna an ce sa'ad bin abi waqas ya je fada ma'awa ya ce masa assalamu alaikum sai ce da ka so da ka gaishe mu ba da wannan gaisuwa ba sai ce na hannun mu'minu na goma ba zaɓe ka da yake an ce ma'auya ana yaba mashi ya iya siyasa sai ya kira shi da alkun ya ɗanshi ya ce zo ka zauna ya zauna da shi a kujerar sa tare da shi ya ce nisa ba ka taimaka mana wajen ya kan aliba ya ce ni wannan matsaya ya ce wannan matsaya naka ba zan farin ciki in same shi ba da ƙaho na jini ƙahon jini cikon ƙaho ma'ana wasu masu yin ƙaho sukan sukan tsara mutum su ɗan zuƙa daga baya su zubar da ya ce da cikon ƙaho na jini ya ce ni da aliko mun sheƙar da ƙahohuna na jini a kan wannan sarauta ya ce ya kuma zan yi in taimaka maka me ke ba wannan abin ana yi ana taɓar shi ne ko tun farko ake setin ba ana cikin magana ne za a fara an gama setin shi ke ya ce ake cewa su ya zai tambayi in taimake ka akan mutumin da na ji manzo Allah ya ce an tamini bi man zalta haro ne musa illa an magula na bai ba aji sai ma'awa ya ce haka annabi ya ce ya ce da na sa haka nan da ba kuma nan kuma gashi an ce kuma shahar ramadan rabi unzila fihi alquran kaga alquran sauka shahar ramadan ne kuma gashi an ce inna anzala fihi alqadar kaga a daidai kan cikin ramadan saboda haka ranar aka fara saukar da alquran to na sai kuma ranar da aka yi karon badar ke yawmul furqan yawmul taqal jama'a sai Allah ta'ala ya kira wannan rana marar rabiya domin ainihin an kwama ne tsakanin dakaru biyu ɗaya mumina ɗaya kafir kafiran ta zo da yawa da kayan faɗa da kuma fushi muminan kuma ta zo da rauni ba da nufin faɗa kuma ma ba kayan faɗa mafi yawansu ma suna tafiya da kafar kuma da yawa ma ba su da tako saboda haka idan dai yaƙi ne mai sunan yaƙi za a kwama tsakanin wa'annan an san kawai kamar yadda abuja ya ce masa loma ɗaya ne kawai akilatu jazo kamar yadda raƙumi in ya ya sa baki ya yage wasu ciyawa ƙara ɗaya kawai gaba ya ce kawai loma ɗaya ne kawai za a kura kwame su kawai kamar an karkashe su kawai ana cewa adadin musulmi su 313 ne wannan ya shahara adadin sannan kuma adadin mushrikai ana cewa sun kai wajen dubu kuma sun haura dubu kuma su sun zo ne da dawakai da kwalkwali da sulke da kibau da bugan kaza sannan kuma sun zo da zafin rai to amma da aka kwama sai Allah ta'ala ya ba da galaba ga mummuni kaɗan wanda yake in a ma'aunin duniya ne za a sa bayar za a gane wani in ma'aunin duniya ne kun san ko wasan kwallo ake yi ba ana sa 11-11 ba to sai aka ce nan sha ɗaya ɗaya ɓangaren kuma 66 to kun san lalle in sun ci su 60 ba mamaki ko kawai ko da lokaci kawai sai su wurga masa ƙwallo kawai sannan kuma a ce wa'annan gol kifa ɗin su su shida ne wannan gol kifa ɗin ɗaya mutum 60 na kafata ka san bayan za a yi to wannan ninkin ba ninkin aka nunka su amma kuma sai ga su suka yi nasara so ko da gani wannan yin Allah ne suka kashe mutum saba'in suka kama saba'in alhali su mummuni an ce a ainihin shahidansu kamar mutum tara ne zuwa sha hudu nan ne kuma ba wata tantama duk mutane sun ji murya a sama na cewa lafata illa ali wala saifa illa zulfiqa duk sun ji sama na faɗa manzala ce musu mala'ika jibril ne aka ce saba'in din nan da aka kashe fiye da rabi shi ali ya kashe su da kansa sauran kuma shi ya sansa masu wasu suka ƙara daga cikin rannan kuma aka kashe abu jahal wanda an ce sunansa ko amr bin hisham ne ko abul hakan bin hisham ko kuma sunansa abul hakan bin hisham ko amr bin hisham amma an kira shi abu jahar saboda mummunan ɗabi'ansa cutar da annabi in ce ainihin ya cutar da annabi ba kaɗan ba amma ya taɓa waɗabe yana sallah ya sa masa tumbi wancan tumbiyo suna cewa tumbiyo suna cewa abin nan mahaifa wannan na karatun mu da yana fadin mahaifan nan da yake cewa wasu ainihin to dabbobin nan suka to irin shi ne dauko sallah shi ne mahaifa bayan da ko kuma tumbi ne aka ce kora mushi na rakumi a wuya yana sallah kuma ya taba zuwa da zazzafan toka ya sa mashi a ciki matarsa ma ta taɓa zuwa da kwatanniyan rushi tana neman ta kifa masa yana sallah kuma sun ta cutar da annabi ya ta sukan adabi yana kiran shi makaryaci mai sihiri mene mene to ranar ne da aka kashe shi to kuma badar dai mararrabiya ce wani abu mamaki dangane da al'amarin badar shine abubuwan da aka dabaibaye shi da shi ko da yake karatun mu nan zai zo akan al'amarin badar ana ta maimakon a gane cewa wannan yawmul furqan ne yawmul furqan jama'a ne wannan a ce rannan Allah ta'ala ne ya taimaki muminai ko suka zo suna ana ta ikiri da su wasu badarawa ne tamamin kamar yadda Allah ta'ala ya keta kogi banu isra'ila suka fita sai suka ce su abraniya su ne aka keta musu suna tutun kawo cikin su haddasa ne shi ma ya ratsa kogi tambaya an keta kogi saboda su ne koko darajar musa ne Allah ta'ala ya ba annabinsa nasara ne koko wanda suka fita ne suka je su ne manya badar in za ka yi tinkawo sai dai ka gode ma Allah ba ta kai tinkawo kai ba badare ba ne to in ma kai ba badaren ne waye yaƙi la fata illa ali wala hasaifa illa bi zurfata ana aka kashe ubaida bin haris bin abdul muttalib anan kuma ainihin aka yi mubarak a tsakanin ali bin abi talib da hamza bin abdul muttalib da abu ubaida bin haris bin abdul muttalib suka yi mubaraza da gwarazansu utuba da sheba da khalid dan utuba suka kashe wa'ancin sai zama na ubai da ya zama abinda ake ce mutuwan kasko don shi shi abin sheba ya riga ya ji masa ciwo ya soka masa wukaci saboda ko da aka ɗauko shi da ɗan sauran numfashi ya cika haka in ba wa'annan ne gwarazan bazar ba ya za ka yi ka zo ka ce mana wani alhali kuma aya ta sauka kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihu yujadilunaka bil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mawt wa hum yanzuru wasu ba su so aje badar mu suna ta gaddama da annabi wai kar aje za a mutu ne kawai sai aka ce badara babadari badari badari badari alhali da nan ya ji ido ya raina fata yana duba ta ina in aka zo zai gudu da aka zai ya yi badar na akwai badarawa na amma ba duk wanda yake badar ne ba badare wani babbar badar badari sannan kuma rana wata yau ne a shekara ta 57 bayan 58 bayan hijira muawiya ya kashe aisha matar manzo Allah a sanadiyan kashe ta shine da ya naɗa yazidu ɗansa magaji ta ce ba zai yi ka kashe muhammad ɗan abubakar kai ko ka naɗa ɗanka ba sai ya ga al'amarin za ta ɓata mashi lambar ka ta mashi wani jamal ɗin to sai ya je madina ya kira ta ta je masaukinsa alhali ya sa an haƙa rami an kafa masu an sa guba akan masu aka rufe da shimfiɗa mai taushi yana zuwa ce a in marmari ne ai sai a zauna tana zauna ta faɗa ya sassoke ta ta mutu ya ta kuka har ya shi shi ne sarki musulmin duk duniyar nan ya mata jana'iza yana kuka kowar mumini ta mutu to dai yi sarki musulmi ne kazan ba za a faɗa ba sai dai yana nan a littattafai ta ko in sa waƙa'i shikenan wannan ya wadatar ko in sa waƙa'i da suka auku a ranar 17 amma dai wanda ya fi muhimmanci shine wannan amma yana ya kawo har da ginin masallacin jamkaran a shekarar 373 wanda shi ma kisan ginin masallacin jamkaran na da tsawon gaske wanda aka ce ainihin sahibar asirwar zamani ya bayyana ma wani wani mutum mai gona ɗin wata gona ce a can bayan gari jamkaran lokacin dacin ƙauye ne can nesa da koma amma yanzu ya zama koma ya ce ya ce masa ya je wajen malam wani kaza kaza a kuma ya karfi kudin gonan don yana sa a gina masa masallaci a wurin ko da ya zo sai ya sami mutum a kofar gida yana jiran shi ya ce kai ne wani kaza kaza ya ce ya kudin gonan ce an gama dama kudin gonan ka kaza ne ko ya ce shi ko kuma ya ce ya ce ainihin ainihin a auko wata akuya da aka ba da siffanta aka ce a yanka ta a daidai wurin kafin a fara gina to kuma shi kuma aka rasa inda za a sami irin wannan akuyan sai ga wani makiyayi ya zo wuce sai suka ga akuyan kamar yadda aka saba suka ce suka ce wannan akuyan nawa zaka sayar mana ya duba ya ce wallahi tun da yake bai taba ganin wannan akuyan a cikin garken aka ce to dai a cikin garken kuma gani nawa ba yake ku dauka ni dama ban san to da dai labarin masallacin jamkaran wanda ainihin mutane sukan yawaita zuwa a ranaku daban-daban kamar haramin sahibul asr zamani to insha Allah da abuwa da dama a wannan wani lokaci ya kokore insha Allah ba zan karanta mana addu'a ba saboda lokaci ya kokore sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ya Allah